إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dawowa bayan hutu na sallah ko dai tun ma kayantin sha'aban kenan rabamu da karatu na alwajiz Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dawowa bayan wannan lokaci yau insha Allah ganin a ƙarshen sha'aban ina ga 23 ne ko da biyu 22 ga wata na sha'aban ƙarshen karatunmu mun tsaya a darasi na 142 muna cikin bayani na yanka zakatu shari'a zakatu shari'a muke ciki karshen karatunmu hadisin shaddad bin aus wanda yake cewa na kiyaye wasu abu guda biyu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyautatawa ya ɗora mana kyautatawa cikin komi ya ce hatta idan kisa za a yi misali haddin kisa ya kama wani ka mai kisa na wulaƙanci a mai kisa wanda bai ɗaukar lokaci haka kenan ka amshi musula haka ko da yanka ne za a yanka dabba ya ce a kyautata yankarta a wasa wuka da kyau a hutar da wannan dabba ka ta sha wahala shi ne ƙarshen karatunmu na darasi na 142 kenan insha Allah yau za mu tashi darasi na 143 insha Allah za mu tashi sifatu dabah sifar yanda ake yanka na shari'a masu binmu da safaha da littayi safaha ta 494 494 lamba ke ya ce alhaiwanu qisman maqadurun ala zakatihi wa ghairu maqadurun wa gairu makadur dabbobi kala biyu ne iri biyu ne akwai makadurun ala zakati akwai dabbar da ake iya yanka ta kuma wa gairu makadur akwai wadda ba iko yanka ta ba ta yankuwa fama kudira ala zakati fa zakatu fi halikihi wa libbati wanda aka samu damar yankawa shine yankan shi za a yanka wuya ko libba wurin da a gaban raƙumi da ake soka masoka zuciya ta raƙumi ce libba wa malam yi ƙudar ala zakati fa zakatu a ƙaru haitu ƙudar alai dabbar da ba a samu damar yanka ta ba kurin za a soke ta duk inda aka samu dama a yan a tillata ko a soke ta jini zai hukunta mutu ba sai an yanka ba irin wannan yau kullum an abin ya gagara wannan maganganu da yi zai kai maka hadisai kan wannan mas'ala عن ابن عباس قال الزكاة في الحلق واللبة أصل ينكا أنا ينكا أم أوغرو wannan kowa ta shiga ta zuciya in tara kumi yan kara kumi da sokewa وقال ابن عمر وابن عباس وعنس إذا قطع الرأس فلا بأس kun za akwai masala wajen yanka wani lokaci wuka balle mai kahi kana yanka karamar dabba balle ka za ka hababbal idan ta yi kahi daga wajen yanka an cire kan gaba daya balle karamar dabba to wani sukan cewa a sa'a duk suna ce ma wa ajiza an muna na amma yi kamar da misali ke cewa yanka kenan bai haramta don an yanke kai gaba daya to sunan magana ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas da anas su ta suke ma ba wani laihi ma don wajen yanka ka da kai ba laihi kai ba fala ba asa babu laihi wa qala al-bukhari imam al-bukhari a littafin shi yayi babu bab ma nadda min al-baha'im fa huwa bi manzilati al-wahsh babin imam bukhari yayi da mace ana gane tarjama imam bukhari fikin imam bukhari cikin tarjama shi baban ma nadda min al-bayim duk dabbar da ta bijire ta yi tawaye fa huwa bi manzilati al-wahash tana matsayin dabbar daji ina za a harauta dabbar daji ta maka za mata dabba ta gida ce ta haukace ta ta gida kusance ta za mata ta koma matsayin dabbar daji wadda ake harautar ta wannan imam bukhari baban tarjamar da yake nan yace kuma wa ajazahu ibn mas'ud ibn mas'ud ya halittar da wa dabba ta gida kisa irin yadda za a mata daji wa qala ibn abbas ma a'jazaka min al-baha'im mimma fi yadayk fa huwa kasayd kaji abdullah ibn abbas rahimahullah yake cewa ma'adar kamar bayan duk dabbar ta gagare ka yanka ta gagare yankan ta yi gagaru kenan ma'adar kamar bayan mai ma fiye dai duk dabbar da take hannunka kuma ta gagara fa huwa kasaid za a mata irin dabba ta farauta yanzu za a kashe barewa ko dabba ta daji haka za a mata ita ma a samu damar kwantar da ita kuma a ci ta kuma وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكيه yace raƙumi da ya haɗa rijiya kasa kwa yake raƙumi haɗa rijiya ya za a yi da shi za a mai diyan da za a yi a kashe shi a soki bayan ne wuyan za a ina za a soka a kashe shi ta wani hanyar in ya mutu hanyar ya ciro guntu guntu a hudu inda ya mutu hanyar jin aka jin za a kashe shi kuran ko a daga ciki ne za a yanka daga bayan za a yanka shi ne za a yanka jini wato kurin ya mutu a ci yanka nan yanka ne jin za a same shi kurin za a samu dai ta wani jin za a samu dai a hudu mai rai inda jini ya hutu kurin cikin ne aka yanka nan aka yanka ya mutu don ta yi min haiza kadarta alai fasaki duk inda ka samu dama ka yanka shi ta ko'ina kenan wara'a zalika aliyu ibn umar wa aisha masu ganin haka cewa ta kowace hanya ana yanka raƙumi daga geyi daga baya daga ina ne inda ya rijiya ba za da shi akwai sayyidina ali radiyallahu haka abdullahi ibn umar haka aisha suna cin wannan fatawa suka ba da fatawa kan haka wannan babu ya maka na wanda imam bukhari da ya tarjama ta duk dabbar da ta gagara yanka a mata irin na dabba ta daji shi ne kan kwanan manganu imam bukhari sai bangaren hadisi kuma marfu'i kan wannan zai kama asar na sahabbai kan wannan mas'ala da ya mata tarjama ta duk dabbar da ta gagara yanka dabbar gida tana matsayin dabbar daji bayan wannan asar na sahabai sai kuma ya tsallaka sama a rafi bin khadij qal qultu ya rasulallah inna la qulu aduwa gadan wa laysat ma'ana muda فقال عجل أو أرن ما أنا هر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر wasu uhaddithuk amma sin fa azamun wa amma zufur fa muda al-habasha wa asabna nahab iblin wa ghanamin fa nadda minha ba'ir فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا آه وانا رواية إمام البخاري يا روتو حق إمام مسلم يا روتو رافي بن خديجة كي تشيوا shi da kanshi ce na ce ya rasulallah kulut ya rasulallah inna la qul adu kadan gobe dai za mu game da abokan gaba kuma wale su ta ma'ana mudan ba mu da wuka idan samu dabbobi ya za a yanka su sauransu ba mu da wuka ta yanka faqal ijal aw arin kurin ma'ana ka gaggauta ma'ana duk abin da samu dama kurin kai ka zuba da jini kurin ma'ana harar dam duk abin da ya zubda jini duk abin da zai zubda jini jini ya kado kuma wa zukira sunullah amun bismillah wajen yankan shi ken duk abin yanka kwalba ce wuka ce takob duk abin da za a yi a yanka jini ya zubo mun karanta baya wata bayar Allah wadda dabba ta wado take gudun ta mutu ta dauko dutse mai kai ta yanka annabi ji a ci a ji a ci shi gare ta ka bari ta mutu ya ce kenan wasaba na na haɓar ibinin waganamin muka samu kenan a kan gaba kenan suka samu da raƙumma da ƙanan dabbobi a hannun abokan gaba fannar da mina ba'ir a cikin dabbobi da muka samu sai wani raƙumi ya tsere mana ya hukace ya ke taɓa shi ɗan raƙumi ya hukace sai bijire kur raƙumi bijire kur faramahu rajulun bisamu sai a cikinmu to ne ja kibiya irin da ake ma barewa ya ja kibiya ya daka mishi fa habasahu sai kashe shi a kuma wadi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sallallahu ya ce musu inna li hadhihi al-ibil awabid ka awabid al-wahsh lalle daga cikin irin wannan raqumma daga cikin raqumma irin wannan raqumma akwai raqumma mahaukata masu haukacewa irin ka awabid al-wahsh irin haukata ko bijirewa irin ta dabbobin daji fa idza ghalabakum minha shay kaji duk abin da ya karyin ku a cikin dabbar ta gida duk abin da ya karyin ka ka kasa yankawa yace fa fa'alu bi haka da kuma haka kashin hujja su ka gani ba wancan ta sai na asar ga wannan hadisi gina annabi manzo Allah sallallahu alaihi shi ba da damar duk yanda dabba ta kiya ta gagare ka yanka ta bijire yanda zaka ma dabba ta daji ka halbe ita ma halbe ta daga nan kenan duk hanyar shi kamar bayan suka a baya duk abin da dabba ta riga ka ta kasa ka kasa gagara kamar abin za ka zamto kayan ka ta kunan ka samu ka hudda mata shi ne kunan wannan shine mas'alar haka sai ya ce zakatul janin yanka na ɗantayi ɗantayi kenan da a ciki ba a haihe shi ba dabba da da a ciki yanayin yankan dan dabba na ciki aka samu kasa aka samu dabba da ya gama halitta ya komi tsab kusan da rashin ma iya motsi kayan ya zama ya yanka dabba to ya za a yi da shi idza kharaja aljanin min batn ummihi wa fihi hayatun mustaqirra wajaba an yuzakka farko ce idan idan kharajar janin idan dan tayi ya hoto min batsana ummi ya hoto daga cikin uwashi wa fi hayatun akwai rayuwa mustaqira tabbatatta kenan a raye yake to anan wajaba an yuzakka wajibi a yanka ba a ce a ci shi da a mataka zo da rai don dole in za a ci shi a yanka wa ina kharaja maitan in wanda aka zo aka yanka ya huto da rai ka amace fa zakatu ummi zakatu lahu yankan uwashi ya wadace ku kuka yanka saniya ko timkiya duk wata dabba kai aka iske da a ciki amace ba a ce bani ba musu bane annabi ya ce wannan yankan uwan shi shine yankan shi na akwai an iya da wani nau'i na na gu na daɗi irin dabbobi ana cin zaki cin su cin zaki kuma cewa suke ta ya ci shi ba musu ba ne ba balle da na mayan dabbobi in na raƙumi na saniya nama ne me hujjar haka ana bi sa'id qal سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمي كاجي نسن دقي دشي رواه أبو داود أبو سعيد كي رضي الله عنه من تنبي من زعل الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين نا أنتي kenan dabba da aka samu a cikin dabba da da aka samu a ciki sai manzala ce musu kuluhu in kuna so kuluhu in shi'tum kuna da dama in kuna so ku cika mu yace fa inna zakatahu zakatu ummi domin yankan wannan dabba yankan babu shi oshi yankan oshi ne yankan shi kaga nasu kai karara hadisi marfu'i kina annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci yankan dabba yankan ta ciki ne aka samu a mace kurin ci za'i sai wannan kaga da shi yanzu ya baka wata mas'ala ta cin abin da yake cikin dabba mai rai inda ya gama halittar shi sai a tasimiyatu ala dhabiha yin bismillah akan abin da ake yanka a tasimiyatu ala dhabiha ta sharɗin fi hilliha yin bismillah akan yanka akan wani abu da ake yankawa shar'i ne na halittin wannan dabba kenan ba ta halitta matuƙa ba ya bismillah ba faman taraka amidan lam tahilla zabihatu idan mutum ya bar bismillah da gangam kenan ba mantuwa ba da gangam ya bari to yankan shi bai halitta ba haramu ne a ci قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Allah ba umarnin damar cewa ku ci daga abin da aka kama sunan Allah a kan shi wajen yankan shi kenan in dai har kuna imani da ayoyi na Allah wa qala ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi wa innahu lafisq wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون duka dai an'amci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu damar cin ko umarnin cin dukkan abin da aka yi bismillah a wajen yankan shi wanda ake yankawa kuma ya mana kashe wala ta'kulu mimma lam yuzkur ismullah alayhi kakkuci abin da ba ambaci sunan Allah ba akan shi wa innahu lafisq domin wannan fasikanci ne yace wa inna shayatin lalle shaydanu la yuhuna ila awliyaihim suna wahayi zuwa ga masoyansu yujadilukum dan su muku jayayya nan wata jayayya ce abin da ya taso a wancan zamani na suna zargin musulmi kuna cin abin da ko kashe da kanku da hannu amma ba kwa cin abin da Allah ya kashe wannan ilmari ne fa da kun musulmi ne ai musu Allah kashe kan shi kuma wannan kai kashe kanka ka ce yankan ka ce yankan Allah ra'ayi da suka suke suka so kullum magana to wannan ka san shi sa kullum ba a san jin shubha wannan magana ce ta kafure ta mushrikai suka ji wata amma ya suka so ta tasiri a kwallon wasu musulmi suke ga a to lalle akwai matsala suke ga abun wannan abin ki so kama musu hankali shi Allah ke musu kashe an hakuka musu da'a kenan kuka yarda da wannan ra'ayin nasu kuma kun zauka musu hadarin kenan yar bin tsarin mushriki ko kawo ne an ku musu da aka muna magana kuka da kenan kaza kaza a ku ci kurin inda ku musulmi ne ku ci bayan sunan wannan ra'ayi ne an wannan zaka ga cewa kullun da Allah ke magana cewa shedanu dan shedanu jinnu insa akwai shedanu akwai aljinnu akwai mutane eh wannan kalma yau zaka zo ka shan kauyuka irin da yake da annana mu a cikin Nijar irin nan gabascin da magaran ne kasan mara da kewayen wannan da ke da an nade irin wannan magana za su wa suke wa musulmi ta wallahi ta kai mamaki albaka wasu da larabar wannan da kuma shawa amma za su sa musulmi bai ba ku ce ka Allah ba su yanka Allah ne ba haka suke hudu a yau wallahi shidan ne yake yawo da magana yake sa musu aka yace kawata musu abin ra'ayi na shidan ne ya sa mutane nafsul kalam kalma ɗaya ce wallahi to Allah ya shaidanu suna yawo zuwa ga masoyansu suna yawo da maganganu na shubaha don su jayayya da ku na magana Allah ce hukuncin Allah ne ka samu shubaha a kan shi in kuwa ku musu da'a to kuma ku shiga layin su kiyan ina wani nomin kiyan mushrika sai ya kawo ruwaya wadda ta gabata rafi bin khadij annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ta cikin mutanen da ya gabata ya su gama maganar musulmin ya ce rafi bin khadija ke cewa annabi sallallahu alaihi ya gaya mishi ma an haradama duk abin da ya keto da jini kinan jini ya kado ya zubo dabin da ya zubar da jini kuma an yi bismillah akan shi fukur kuma cika hanka yanzu na magana ta kare ta mas'ala ta yanka dabba da ake yankawa a yanka kuma dole a yi bismillah wata wata yankuwa a yi yadda za a yi inda zan zama ta haukace ta kiya ko da kibiya aka aka kashe ta ta yi ƙoran ko da ta gida ce yanzu sai a said maganar farauta za a je daji a farauto dabbobi na daji ya ce ƙala ta'ala wa'iza halartun fastadu nan iya magana kan hani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan masu aikin haji na hana su farauta a saman ƙasa ba a saman ba cikin ruwa ba tunan aka ce idan kuka nan wai za halatta mana kuka warware daga harami kuka aijiye harami fastadu a nan an ba ku damar yin farauta وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه هكا abin da yake ita wannan aya Allah subhanahu wataala yana cewa manzon ji sa'alunaka ma za'u lahum suna tambayaka nan bayan an ji dabbobi da aka haramta kaza haramu ne kaza haramu ne yanzu tambayar da suke maka menene Allah ya haramta musu kai menene aka halatta musu kina a gaya musu dabbobi na alak an ce an hana bahira sa'a musu ma'uza duk amana to suke nema a gaya musu menene wasu dabbobi ne aka halitta hikima cewa ƙur'ani ko sunna idan aka yi magana ta halak kullum halak ɓangaren mata ne ɓangaren abinci ne ɓangaren kaya ne ɓangaren komi ba ambata na halak a jero kaza halaka ne kaza halaka ne in ga ambata sai wani abu wanda yake da yan shugaba ka yi tsammanin haram ne ya kawo shi sai a gaya maka haram kin da nema ta Allah halaka ta haiwa sai a gaya ma haram sauraka yadda halaka ne su tambaya suke a gaya musu mai halaka ya ka ga na kai ka cika qur'ani ma da wannan rubutun halak kai ta cika ka cika qur'ani da ka halak kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ai aiki da kare ba amma sai a ga mu haram suna ma tambaya ma za uhilla lahum me aka halatta musu qul uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abin duk abin da ke da dadada kiran banda wanda aka haramta duk abin da ke na halaka mai dadi wanda ke ba nan ba mummuna ba ba khabis ba an halatta muku tayyibat wa ma allamtu min aljawari da abinda kuka koya kuka koyawa aljawari inan dabbobi na dabbobi ko tsuntsaye na harauta shi aljawari akwai tsuntsaye akwai adabba irin su shahu wanda yake harauta irin su kare da abu ne wanda za a sashi ya harauta shi ne jawari ya ce da abin da kuka koyawa kenan ku ku yanka abin da yake na yanka ne haka wa ma allamtu min jawari da abin da kuka karantar da shi na dabbobi masu harauta mukallibi amma wanda suke ɗaukan horo ko suke ɗaukan suke ɗaukan horo suke ɗaukan umarni suke ko ake suke koyon harauta misali su kare misali wasan kare irin su shaho ilimi suna da ilimin ɗaukan horo a koya mai an faɗa mai dabba bai baranta in dabba ɗari ce wannan na gano ce sai dai tsaya in zai tsaya bai bin sauran a in tsaya kuma su ɗauka wani horon in ya bi ta kuma in ya ka in ya je kuma bai taɓa ya taɓa ya kazo in barewa ɗari ce a gwada a gama bisim na gwada wannan zai ta bi ko ta zo bai binta kina na kuma masu tsarin warauta da dai suna ɗaukar horo shakacin ilimi ka ko a kare ko a kare akwai ilimi ya da muhimmanci nan kalmata aka mukallibin dabbobi masu warauta wanda suke ɗaukan horo to allimuna hunna mimma allamakum Allah ku karantar da su daga abin da Allah ya karantar da ku na sanin tsarin warauta kenan dabbobi masu ɗaukan horo na warauta da abin suka kamo yace fa kullu mimma amsakana alaikum nan muna magana yanka adamu kai an san duk dabba ta halaka yanka zaka ci to ba hayyanka ba a duk dabba mai warauta idan kai bismillah a wajen yanka a wajen tura ta shahon ne tsuntsun ne wannan karen ne da abin da ka tura kai bismillah shi ma ya kama ya kashe shi za ka yi magana kenan ba kai kayanka ba dabba ce kare ne ya kama kare duk asan kare matsala kare ko amma kare ya kama ya kashe ta kayan ka zo shi za ka yi aka ce ku ci fa kulu mimma a masakatan alaikum ku ci da abin su kama muku kaga dabba ce ta kashe amma za ka ci kenan bayan kayan kanka amma ya ce wa zukur sunulla alai ku yi ambaci sunan Allah a lokacin in shafon ne in karen ne din dai da ba su ɗauka masu yin warauta an zaka suke su ku yi bismillah bismillah sai guda mu shi kenan kwanan sai ta yi wannan shi ne jigon maganar halitta warauta da kare da duka ko tsuntsu da ba da mai yin warauta ya je yin warauta ko ya kashe a ci in dai an yi bismillah a lokacin sakin shi ya ce wa saidul bahar ja'izun fi kulli hal ita harauta ta cikin ruwa a kowane hali halakci me ai akwai wanda aka haramta ma harauta suwa waɗanda suke cikin aikin haji to su ma a ƙasa ne aka haramta musu harauta a cikin ruwa su ma halatta musu sai ce maka harauta a cikin ruwa halaka ce a kona hali ta ce wa kadhalika saydul bar haka nan halaka ne a kowane lokaci babu wani wata ko rana da aka haramta a je a yi harauta illa fi halakal ihram sai a halin da kai niyya ta aikin haji ko umara a wannan hali da kadai aka haramta maka harauta ta saman ƙasa ba ta ruwa ba ita ruwa ko kowane lokaci da mai aikin haji da mara aikin haji a ruwa kunu an dama harauta a ƙasa ne aka haramtawa wanda yake cikin haramin haji kenan niyya cikin aikin haji ko umara ko haji shi ma ce wa qala ta'ala uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wal sayyara wa hurrima alaikum saydul bahr ma dumtum hurma kaji Allah ce an halitta muku illakum saydul bahr wa ta'amu an halitta muku farauta ta ruwa suwa wanda suke cikin aikin haji hurin aka ce su kansu an halitta musu farauta ta teku wa ta'amuhum wa ta'alakum da sayara abincin teku kihi da duk da bazo abinci ne gare ku da dukkan matahiya wa hurrima alaikum saydul bahr amma an haramta muku harauta ta saman kasa ma dumtum hurman mataka saydul bahr an halatta muku harauta kayan harauta saman kasa kin an har wa hurrima alaikum an haramta muku sai durbar farauta ta saman kasa ma dumtum hurma mataka kuna cikin aikin aikin haji ko mara kina amma ta ruwa halaka ne gare ku ana magana wanzu ke cikin hurumin aikin haji yanzu man yahidu saidu wane ne ya halitta ya je ya ma farauta ka ci sai ya takaita maka abin sai ka koma baya ya hillu sai man ta hillu zabihatu duk wanda aka halitta aka halitta ya yanka ka ci shi ne zai farauta ka ci ma'anan magana ai muna cin yankan ahalin kitabu ko kenan ko ahalin kitabu ya farauta za ka ci amma wani anna na daji mahalba wani anna su kashe barewa baka ci ba ko su kashe ko karansu ya kashe wannan anna masu farauta wani daji wani anna na barewa su da addini kakace na kakace kakace suna marge go kakace margen su kakace margen barewa na anne mara addini baka ci ba sai wanda yake zaka zai yanka ka ci yanzu bayan mun ji da yanzu waɗanda duk aka halitta mana mu ci yankansu su za su yi horauta mu ci alatu said da me ake yin horautar kayan horautar yace asai qad yakunu bi silah al jarih ka sayf was sikin was sahab wa qad yakunu bil jawarih ita harauta asaid shine harauta qad yakunu bi silah al jarih akan yi ta akan qad yakunu akan yi ta da makami wanda yake zai rauni yayi tilla ya ji ciwo mana ya yi rauni ga abin farautar ya kamka misali takobi ce wuka ce haka kibiya ka saif wastikin wasam suna suke rami mana suke tilla ya ce wa kada kudu mil jawari bayan waɗannan karahuna masu illa haka nan aljawari duka abun warauta kare ne shaho ne da tsuntsaye ne ana yi kuma da su da ƙarfi da waɗannan dabbobi ko tsuntsaye na farauta da duk abu mai rauni zamanci ko bindiga ma zamanci bindiga an zaka wani zamanci bayana gaban shalla kan bindiga ya ce ƙala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min sayd tanalu aydikum wa rimahukum Allah ya magana da yake cewa ya kuma su imani lebul wannakum Allah bi shay'in min sayd Allah zai jarrabe ku bi shay'in min sayd na wani abu na harauta tanalu aydikum rimahukum nan menene an haramtawa waɗanda suke cikin aikin haji yin harauta dan wancan zamani yanzu ne abin yake kaman abin misali yanzu ka dauka kakin Madina zuwa Makka a wancan zamani kire wajen 400 kungurumin daji ne duka da komai zaka samu hanya to ana haka a ko su mika cikin shi na wani zaune hanyoyi ne da zuwa kin haji cewa duk da shi ne mai tsawo na zurnu lefa shi ne mai tsawon mikati to za ka allah ce allah zai muku jarrabawa an haramta muku harauta amma allah zai muku jarrabawa da dabbobi irin da aka ma saba sabata kenan za su zo kusan za ka iya kama ta nalo aidikum rimahukum za ka iya kama da hannu ma za ka zo ma zo kusan ka zo mu yanzu kusan ka wata tsunzuwar ta kusan ka za ka iya kama da hannunka sai kuma hana daga to kenan ku yi hankali Allah zai muku jarrabawa da dabbobi wanda za ka iya kamawa da hannu haka da mashi za ka iya cika wata tiran ka ciki barewa ce a kusa ba wahala nan ka shaida Allah ke musu sai hattara idan ka wani ta same ku ta asabi sau ta same ku Allah zai muku jarrabawa da dabbobi wani abu na farauta tanalu aydikum rimahukum wanda har zaka iya kamawa haka da mashi ba wahala daga tabus to ko mun tabus kin shi kaka taba laihi ne an haramta maka taba wannan dabba shi magana ke a sai nan muka ce maka magana kenan horauta ana yi da magana mashi وقال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله fakulu mimma amsakana alaikum ne ya soka maka menene alata sai da ko ababan da ake farauta canja maka canja ka maka rima ko magana ma shi a waccan aya tanalu aidukum rimahukum dalilin ka rima hatta ya ka maka kawo lafazin mashi nan kuma kalmar wa ma allamtum min aljawarih abinda kuka karantar da shi na, na abu masu masu yin farauta shine kenan tsuntsun ne karen ne da abinda kuka koya ma farauta magana kenan ku koya musu daga abinda Allah ya sanar da ku shi kuma ku ci daga abinda suka kama shine kenan akwai kenan bangaren makami kuma akwai bangaren dabbobi ko tsuntsaye na farauta da su ne abinda ake farauta sai ce wa shtarta fi said bi silah an ya harika an ya harika jisma said wa yanfuza fi yace an sa sharadi ne in makami ne za a yi farauta da shi lazim ya tilla jismu said ya tilla jikin abinda aka farauta ake farautar dole ya tilla dujini wa yanfuza fi ya tilla ya shiga ciki na menene akwai misali irin halbi da kaushu kuka tsuntsuwa da dukatar dutse ka bige ta ko da kaushu fat ka bige ta shi za ku da ana magana malamai gabata a cikin littafi magabata sai ga ana cewa la tukal mimma utila bil bundiqiya bundiqiya ce ka wani ya ce maka kenan ba a cin marautar bindiga aiki da zahirin zahirin nasi ta aka bundiga ku gane bundukiya wata suke magana suke cewa ba a cin yankanta bundukiya kamar zaman muke kamar zaman tabarudu wani abu ne na halbi amma kamar zaman dutse ne ko kare bugun dabban da yake yi kukin karfin bugun shi kace dabba da kasan da ana halbi da dutse da kaushu kai haka na bundukiya bugun dabba ne ba abu ne ba mai kai mai tsini mai shiga ciki ba shi karfin ƙarfin bugun shi ne abin halbi ne yake halbin dabba ƙarfin halbin shi ne ya shiga shi dabba ba tsini ba ne mai shiga shi ta suka ce min an ta littawan ya ce maka ba a cin yankan bundukiya to ta bundukiya ba yan ba bunduka wacce ta zamani ba wata ke shiga cikin jini ta mu ta zamani daban ci ita wannan ba a kiranta ita ana cin kashin bindiga ta wannan wa za a halba da pistolet ce kanabin ce in dai an halba da katushe tun da dabba za a ci ta an ta mutu inda an yi bismillah kina ana iya farauta da bindiga ta wannan ita wancan bindikiya ba bata faɗi ne kamar zaman dutse ne bigi abu da ƙari buga wani kashi kamar da aka san wani san harbi da koshu ita ma waccan tasu tada haka ce matsayinta amma ta yanzu ta zamani bindiga ta zamani mai tsini ta tilla ta zuru jini wannan an kai bismillah ka halbi barewa mai ka halba inda zaka zo ya mutu zaka cika hanka inda ka yi bismillah shi sai ce maka nan sharaɗin abin ya zamanto mai tilla jiki ne wa yushtaru da fi sayd bil jawari bangaren makami kenan sai in ya tilla kuma bangaren dabbobi wanda suke al jawari masu yin farauta irin su shahar irin su karam an takuna mu'allamatun wa mu'allamatan dole ya zamanto ba kowane kare ba he karen da aka koya ma farauta ya san tsarin farauta aka mai bismillah guda mai dabba zai bi ta kun bai barinta dai wani san dai ƙwararre karen ko shawa da ya koyi ya koyi farauta sai shi wa Allah ta akula min said kuma sharadi na gaba ka iske kare ya ya kama barewa da kai je ka iske ya da ci to an ce wannan kan shewa kai shi horotawa kai baka ci ba inda ya fara ci amma kai je ya kama ka ta mutu a mace a gaban shi za ka ci amma ya fara ci baka ci ba ya ce wa Allah ya ji da ma'aha gairaha ka saki karanka kai bismillah da mata barewa madabba da kai je ka bi baya ya ka iske karanka da wani kare a tsaye akan wannan dabba ga tana a mace tunan baka ci ba don baka san ba wanne ya kashe na haka kowancan shi ne magana baka ci ba don zai kama ka dalilin haka shi ne wanda daɗin kullum fiye ta sunna ta malaman salaf don abubuwan ba abin zai kama hakan da ra'ayi duk abin zai ce ma kaza kuma kaza ya kama dalili duk zai ta haka ne shi ne daɗin aka ce littafi na malaman sunna komai na gama ba a ce ra'ayi kuma na ce kaza mana ya ce kaza halakka ne haram ne ko a cika malita yi da halakka da haram babu mu dogara ko daya ba san inda kan hujjar su a wannan komai za ga maka da kaza da aka ce kaza ga dalili imma magana manzon Allah kai imma magana Allah ko ta manzon Allah ko sahabbai gashi dai ko jima'i kaza aka zai ga maka yanzu maka duk wannan bayanin da muka yi wannan bayani ne muke yi har yanzu babu ayaba hadisi wannan bayani da yake maka sharadi ya tilla jiki na biyu shi abin warautar ya zaman to ƙwararre ne ya san warauta kuma kai ya ci abin da ya isko kuma kaka samu wani kare ko dabba tare da shi don abin da ga maka da kama dalili ya ce wa tasamiyatu shartun fi hindu sai inda ramai sam a wakil sali jari kuma a wannan farautar aka ce yin bismillah sharaɗi ne wanda shi ne zai halitta wannan farauta bismillah sharaɗi ce cikin halitta farauta ai wannan bismillah inda ramai sam lokacin halaba kibiya ko mashi ka yi bismillah aw irsalin aljari shine aljawari ko lokacin saka dabbal mai farauta ko tsuntsu bismillah ka sake shi a lokacin nan ne wanda ka saki da bismillah kuma ƙwararre ya je ya kama ko ya kashe shine zaka ci yanzu zai harmu da hadisai zai harama ruwaya da imam bukhari ya rubuta ka muslim ya rubuta عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج المعراج شيني من مكان بياني cewa akwai sanda wadda take da tsini a ta, sanda ce mai tsini a ta, tana sanda ce amma ya mata tsini a can ƙarshe ke tana tillawa ko ko ana nin kibiyar da ba ta da tsini kai mashin da bai da tsini sashen tsini abin da ya kari za ga maganar sandacce amma mai tsini mai tsini a ƙarshen ta bitillawa ina ta ce abin da zahirin magana faƙar shi a dubin hati shi a naba tambaya mai matsayin farauta da irin wannan abu faƙar sai annabi ce mishi idan asabta bi haddihi fakul kaji da ka halba ka jewa irin wannan sanda mai tsini ko na makami ma da wanda yake da iya da wani bangare da babu tsini ko kaihi wani bangare mai kaihi ya ce idan ka samu dabbar da wurin kaihin a wurin tsinin a nan ka ci ta kenan ko ta mutu wani da faɗi za a sabi ardihi da ka buga misali sandai mai kime sandai sandai ya ita sandai sai buke dabba karyin kukin sai haɗe ta ba wajen tsinin ba wajen kwaɗin ya bugi ko ma shi ne ma da ka jefa ɓangaren kare wani sandan sai ya bugi dabba ta mutu shi ne ba na bi arzi wani ɓangaren waɗi faƙatala da ya buge shi da ɓangaren waɗin sai ya kashe dabban fa innahu waqidun fala ta'kul mun ji la maquda ko maquda to wannan dabbar da fadin ya kashe ko ga bismillah dabba ce bugagga matatta ce kamar da aka tace la maquza wanda aka bigi ko da mota ko da wani abu aka bigi ta ba an ci ba ita ma ta mutu haka ne kenan ba a cin ta nan yace kaka ci ta fa qultu sai na cewa ana adibi na tunga sai na ce ursul kalbi to ina ai wani lokaci nakan aiki mana kare na قال سيتشي مني إذا أرسلت كلبك وسميت فكل إذا كأي تكري أنا كده نقول ما تدبى كي بسم الله يبيتا كتي كي نقول يا تامت قلت فإن أكل قلت أنا مغنم كبايا نزلت كام مغنم تو دنجي سي دبر تاوارتي قال فلا تأكل kai kaka ci fa'innahu lam yumsika alayka ba kai kamawa ba innama amsaka ala nafsi kan she kamawa kan she ma farauta ka shine hujja bayan da muka a baya kenan in ka iske ya kama iya ci ka bar mishi nashi ne yau shi kan she wa shi ma qultu sai na ce dai ursulu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar ya rasulullah zan saki kare na in iske kare na tare da wani kare akan dabba kuma ta mutashin hana dama inda ran tabak da kun kama sai kun kama kanka da dama dama na magana ta mutu shi da magana da nan dai ce wani kai ta da kare na qal sai annabi ce mini la ta'kul kakkaci fa innaka innama samaita ala kalbi domin kai samaita ala kalbi karanka ne kama bismillah yaje ya kamo ولم تسمى على الآخر لم تسمى على الآخر بكواء دين بسم الله فكذا ونين كشي لكن أك هنا كشي أكاشي وانا رواية إمام البخاري يروت مسلم يروت كي وانت بيانا دي مكا أبايا سوني يكي سوكا مكا دليلي نسان حديثي ندو وانت بيانا دي مكا أبايا na mai kai hice kuma ka an kare ne mai zamanto ƙwararre ne sarrafa sai ce a saidu bilkalbil gairin mu'allim bil mu'allamka yanzu me matsayin farauta da kare ba wanda ya kware ba wanda ya dauki horo na farauta ko shahon da bai dauki horo farauta ba haka tarin kasa ke shi aka katari ya kama kashi la yahillu ma amsakahu al-kalb kalb la yahillu ma amsakahu al-kalb ghayr mu'allam illa an yudraka hayyan fa yuzakka yace bai halitta duk abin da kalmar kalmar mu'allam ya kama bai halitta ka ci shi kare ne ya kai katari kai ba sun lamma amma bai bukunan ka tare ka tare ne kuran ka tare ne kai bai da horo na farauta ko ka tare bai kama ya gashi ba ka ci ba illa an yi tura ka hayyan he an kai ka tare da ka gama shi da dabbar da ya bi ta ya kama da ranta sannan ka je ka kama he ka yanka kayanka shi ka yi da tukanka amma ya kashe ka ci ba sai a said bilkal ghairul mu'allam a kai wannan bayan da shi bayan wannan bayan ya mako na bai halitta a ci kisar da kare wanda ba kwararre ba ya kashe farautar da ya kashe shi ma ga ruwaya wadda ya dogara kan wannan magana ita ma dai ruwayar bukhari ya kawo muslim ya kawo haka sauran malaman asabar sunan sai ibn maja sai imam nasa'i da sauransu يتي أنا أبي ثعلب الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم أبو ثعلب الخشني كيتوا نتي يا النبي الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم من أهل الكتاب منا قصى تا أهل الكتاب إنهم كهولين أهل الكتاب afana akulu fi aliyatihim za mu yi aiki da makayinsu ana da makayi abin sha ne abinci ne dukkan makayin suke aiki da shi suka ci abinci da shi za mu yi aiki da makayinsu kuma ya ce wa bi arda saidin usidu bi qausi wa bi kalbi alladhi laysa bi muallam wa bi kalbi al muallam fama yasluhu li yace kun muna kasar da ake horauta wurin horauta nakan yi horauta da sandata ko bakata nakan yi horauta da kare na wanda ba kwarewa bai yi kuma nakan yi horauta wani wuce da kare kwararre to a wannan fama ya suluhu ne wanne ne ya halitta mana in ci wanne ne daidai gare ni tambaya ce ki bai taba ce ku tambaya ya ka taɓo ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amma ma zakata min ahlul kitab abinda ka ambata na ahlul kitab na ci a makayansu fa in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha in kun samu makayi na ku wanda ba na kitab ba kan ku cire nasu amma wa in lam tajidu idan muku samu makayi ba he na ahlul kitab faghsiluha wa kulu fiha ku wanke makayan ku ku ci abinci a cikin kayan mana ku ci da shi bayan kun wanke don tambaya ce ga amsa ɗaya bayan ɗaya wa ma sitta bi qausik eh nan qaus zamu ce da baka ce nan kinaya ce kenan ka ja kalba ne dan da ya magana halitta mishi wa ma sitta bi qausik fazakarta samallah fakul abinda ka yi warauta da bakakka da san baka aka sami kibiya ko kenan kina ce ya ta ya halba ba da ita da ke da ce mai ci da mun sa hukumcin musan da ta bige abin da ka harauto da bakakka kuma ka yi bismillah ka ci wa ma sitta bi kalbika muallam da abin da ka yi harauta da karanka wanda yake ɗaukan horo ƙwararre wanda ya ɗauki horon marauta fa zakar da simallah kuma ka yi bismillah wajen ake shi shi ma fa kul ka ci amma wa ma sitta bi kalbika gairu muallam amma abin da ka yi harauta da kare wanda ba mai ɗaukan horon harauta ba fa adrakata zakatahu fa kul sai ka iske shi da rai kai ka yanka kayanka sai ka ci kenan in na baka yanka ba baka ci ba magana kenan sai asaidu idza waqa'a fil ma ka halbi wani tsuntsu kai ko ka raka ka mana ka aiki kare ne ya bota dabba da ka same ta a ruwa iya bakin ruwa ne me matsayin shi shi ma dai ga amsa ya ce idan waka a saidu filma haruma a kalu liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam da adibin hatim ya ce idan horautarka ta fada cikin ruwa kenan ka iske ta a mace a cikin ruwa haramu ne ka ci ta ya wannan magana dalilin hadisin adi fatar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma adi bin hatim a ruwa da imam muslim ya roto ya ce mishi idara mai ta sahamak fasa kurisim Allah idan za ka jewa mashinka kibiyarka za ka harba kibiyarka fasa kurisim Allah ka yi bismillah bismillah fa'in wajattahu ƙarƙatan fakul da ka je ka halbe shi da kibiya ka ja ka halba sai ka bi baya he ka samu wannan dabba da ka halba ko tsuntsu ne ma ka samu a mace ka ci kayanka tunda ka yi bismillah illa an ta ji tahu qad waqa fi ma'in kaji sai inda da ka halbe shi da kibiya da ka bi baya he ka samu abin na ka a cikin ruwa ma'ana a mace anan fa innaka la tadri al ma qatalahu aw sahamuk a nan akwai jahala baka san ba kibiyar ka ce ta kashe shi ko ruwa ne ya kashe shi sai aka ce nan ma baka ci ba kenan ya haɗa ruwa nan ma baka ci ba yanda idan ka iske da wani kare da karanka baka san wanda ya kashe ba baka ci ba shi ma ka iska haɗa ruwa baka san wanda wanda ya kashe ruwa ya kashe ko mahalbanka makamanka sai kuma asaidu idza gaba anhu yawmaini aw thalatha thumma wajadahu ka cikin daji ne kana farauta sai ka harba ka da wata barewa ta tsere da kibiyar bayan kwana uku kuna yawo kuma ne ka samu wannan barewa da kibiyar ka a mace me hukunci yace wa man rama sahamahu fa asaba thumma ghaba an sayd yawmaini aw thalatha aw thalatha wanda ya jewa kibe shi fa asaba ya samu wata wani abun halba da ya halba tsuntsu ne ko dabba ce ya same ta sun maga ba anu a said abin da ya haranta ya bace cikin daji ne bace kamar ka halbe shi kibe ka jikin shi yomaini aw salasa kwana biyu ko kwana uku sun ma waje da kuma daga baya ya ka samu wannan abin da ka halba da kibe ka falahu aqlu idza lam yantabi za ka kana da dama ka ci amma a kul bai fara tsami ba kenan ya lalace kenan ba an ci ba in ya fara abi ba an ci ba na mai sai ka maka a iyayewa ka halibe ta ta yi jiya kwana uku mata kwana uku a mace ba ta masu da wuyar ba ta kwana uku a mace da mace tsami ba da wuya zama ayyukan yi ka halibe ta ta yi jiya iyawa ka zo iyawa ranar mata mutu haka samun mutuwa ce shi ta yi kama sharaɗin in ka je in dai wata fara wari ba kana da dama ka ci kayanka magana ke nan kenan warin shine dalilin haramta cinta wannan magana ita ma da ga dalilin ta an adi bin hatim annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala qala lahu وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سامك فكل أربين هاتم كيتوا أنه صلى الله عليه وسلم يأتي مشي وإن رميت الصيد إذا كجيه كحال بغروتا فوجدته فوجدته هي كساميتا بعد يوم أو يومين باين قوانا قوانا بيو كسامونا دبا kuma da ka same ta laysa bihi illa atharu samin ba wani ta ba wata alama ta halbi sai kibiyar ka ce kur a wurin a jikinta a nan fakul ka cika hanka me in babu in ba na magana wari da kawo ga ruwaya wani abi ta'ala wani abi ta'ala ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bi samik fa ghaba anka fa adrakatahu fa kulhu ma lam yantan kaji nasin da ga magana hujjar shi abin zara ba ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ramaita bisamika idan ka jehi wani abu da da kibiyarka fa gaba an kai bace ba ganshi ba fa adrakatahu he ka same shi fa kulu ka ci amma malam yantan mataka bai wari ba shine kenan magana warin sai magana kwana uku ka ruwa ta kwana uku wani biyu da magana ta warin nan karin asar ne ka magana magana wari ina fata ne kamata mu tsaya insha Allah sai sabon magana kuma ta abin da yake gaban mulayya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته